من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم إني أسألك باسمك الأعظم المكتوب من نور وجهك الأعلى المبدئ الدائم الباقي المكلر في قلب نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأسألك باسمك الأعظم الواحد بوحدة الأهد المتعالي أنواع الكم والعدد المقدس عن كل أهد وبحق بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تصلي على سيدنا محمد سر حياة الوجود والسبب الأعظم لكل موجود صلاة تزبد في قلبي الإيمان وتحافظني القرآن وتفهمني منه الآيات وتفتح لي بها نور الجنات ونور النعيم ونور النظر إلى وجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد
سورة المائدة مدنية وهي مئة واثنتان وعشرون آية wannan sura ne mai bayanin ma'ida abin da ake nufi da ma'ida akwashi ko ka ce kabaka ko akwashi duk ɗaya ne an sauke ta da garin madina tana da aya ɗari da ahirin da biyu ko ahirin da uku allah yi ne masani da hakikanin yadda ayoyin suke بسم الله الرحمن الرحيم bismillahir rahmanir rahim يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ya ayyuhal ladzina amanu ya ku bayi da ku gaba da gaskiya wannan magana ana yi ne da mutanen madina ya ayyuhal ladzina amanu ko mutanen makka da mu na yanzu al'uhudu Allah ya ce auhu ku cika bil uqudi al'uhudu alƙawari almuwakkalatu da alƙawarin da kuka ɗauka kuka karfafa ya ku cika shi allati baina kuma baina lahi alƙawarin da yake tsakaninku da Allah awun nasi ko kuma wanda yake tsakaninku da mutane dai shi alƙawari ranar gobe kiyama abin tambaya ne sau da yawa idan aka yi alƙawari da annabi sai ya je kwana uku annabi yana jiran ka yau ya jira ka gobe ya jira ka jibi ya jira ka kwana uku annabi yake zuwa annabi isma'ila kuma an faɗa har shekara ya je yana jira don qur'ani ya faɗa wani kwarfil واذكروا في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا kaji innahu kana sadiqal wa'di annabi ibrahim mut- annabi isma'il mutum ne mai gaskata alƙawari malamai sun ce shekara zai yana jiran ka shi yasa in za ka yi abu ko ɗanka ne karka ce na ma alƙawari in baka cika ba lahira Allah zai tambaye ka ko matarka ne za ka kawo abu kaza ka ce na yi alƙawari to fa yana kanka ko a lahira sai ka kawo abin da ba za ka iya kawo ba ka daina ɗaukan alƙawari kar ka ce ba cewa za ka yi na yi alƙawari ba ka ce in Allah ya hore mun zan zo da shi amma kai alƙawari ba kawo ba to a lahira za a tambaye ka dan akwai ayin da ya ce wa auhu bil ahadi وأوفوا بالأهد إن العهد كان مسؤولا Allah ya ce in dai kun da alƙawari ku cika shi innal ahada kun ga alƙawari kana mas'ulan abin tambaya ne in dai kun yi za a tambaye ku shi yasa sai ku dinga taka tsantsan a gurare guda hudu ko guda uku ana faɗa bala'i na farko neman aure duk lokacin da kake son yarinya sannan ya riga ya ratsa ka to ko me ta faɗa za ta ce zan maka wane yanzu kana so na ina so na je gidanka yanzu me za ka mance zan baki mota ka yi alkawari ka ce na yi alkawari to kaga yanzu mota guda sadaki yana magana dubu hamsin ka kawo za ka ba da abin miliyan ɗaya to a lahira kaga dole a tambaye ka to kar ka faɗa na biyu kuma ka ce ai wance in Allah ya sa na aure ki a har Allah ya sa ni na aure ki na ai yanzu ba zan yadda ba a daidaita sau zan siya miki ko babar zan siya miki a miki a caba ko shanu zan haɗa miki to a lahira sai an tambaye ka eh me za ka man na je ka ce gurin addini zan koya miki wannan ya ma sauki in Allah ya hore mun zan ciyar da ke daidai gwargwado da Allah ya hore mun kuma zan koya miki addini bayan nan ba inda wata faraga na yi abin da yake mata ya sara eh kuma ka nuna mata ilimi kace inda faraga na yi abin da yake mata ya sara faragan ma da ta yi saran duk abu ne wanda sai an samu dama eh dan qur'ani ce fa za faragata sai na gama harkoki na ai faragata inda faraga duk abubuwan da yake da nauyi nauyi na hada to mata ya sara kuma abin da ya sauka sai na hada nawa kuma zan yi abin da ya samu ba kar kai wa yarinya alƙawari ma'aurata da yawa alƙawarin ne yake lalata musu auren su kuma alƙawarin da suke ɗauka ba sa cikawa shi yasa matan suke rena su to wai ina nuna muku ne hanyoyin da ake halaka ta alƙawari na biyu masu neman shugabanci irin wannan zamani namu in ana neman shugabanci za mu muku burzazi za mu muku kaza za mu muku kaza ko su mutane ne suka ce za ka mana ai ba cewa za ka yi za ka musu ba ku ce a mai muku Allah ne kwaje ne a sababi ni sabab ne hakikanin mai yi Allah ne za ka mana burza zai ka ce ba ni ne zan muku ni sila ne mai yi muku dan Allah ne ba mai yi to kar ku daina cewa ni saboda na ɗauka wanda nake shugabanta mutane ne wanda suka san tauhidi kar ku ce zan muku burza zai ko zan muku kaza a'a Allah ne mai muku ku ce Allah ya bani dama na zama tsani cikin biya muku wannan bukatar da kuke bukata amma zan muku da zai zan yi kaza ka dauka ma kurin kai ne mai yi kai tsere ga alkawari ka dau wani sufa na Allah ka dora kanka abin kaga ya tariya ma yawa bayan wannan kuma suka ce to mu abin da muke bukata guda ɗaya ne ka yadda idan kawo za ka yi mana hanya da gari kaza zuwa kaza ka ce to ni ba zan dawa alkawari ba na san dai kun zaɓe ni idan an bani haƙƙin ku an ce na muku to Allah ne mai muku zan zama tsani idan ko ba haƙƙin ku aka bani ba nawa haƙƙin ne to zai duba an gani in ba zan cutu ba zan yi in na ga yin zai cutar da ni zan yi abin da na ga ya fi sauƙi ai ba sai hanyar ba na ɗaya in na ga hanyar ya gagara sai na duba ko masallaci ne sai na muku to me za mu da masallaci ah to ai hanyar wancan na duniya ne wannan kuma hanyar shiga aljanna ce in ya gagara ba sai a muku hanyar da ya fi wancan wanda kuke nufin ba in ba wannan ba kuma fa zan duba abin da ya fi sauki na ga yaya za a yi a bada tsaro don ku zauna lafiya ku samu daman yin ibada to kar ka yadda kana neman sarauta ko kana neman mulki ka je kana ta daga alkawari kuma idan ba qur'ani za ka rantse ma fakar ka rantse in za ka rantse dan ka rantse da ilimi babin da aka rubuta za ka rantse ba to jama'a gashi an zabe ni an bani qur'ani zan yi rantsuwa akan Allah ya yadda zan yi aiki daidai gurgudo na yadda Allah ya hore mu abinda zan iya Allah ya ban dama zan yi abinda ban yi ba na barwa Allah za ka daidaita kowa da kowa ka ce ni ai na ma bana daidaita kowa da kowa kuma mata na ma ba na daidaita kowa da kowa kuma Allah ma ya faɗa ya ce ba za mu iya ba eh walau harasu wala tamilu walan tastadiu an tadilu bainan nisa'i walau harasu fala tamilu kullal maili fatazruha kal mu'allaqa Allah ya faɗa walan tastadiu Allah ya ce in ba ku da iko an tadilu bainan nisa'i ku yi adalci tsakanin matayenku to Allah ya ce mun san ba za ku iya ba fala tamilu kullal maila kar ku karkace dukkanin karkacewa Allah ma ya san amma san mu ma ba za mu iya ba sai dai kwatantawa yaya za a yi duk al'umman duniya da ce kowa da kowa daya a a ni dai kun zabe ni zan yi abin da zan iya to mu ko ga yadda muke so to na hakura shikenan to kai da Allah ku zauna lafiya ya wannan shine hanya na biyu wanda Allah zai kona mutum kuma a duniya darajar sai zubi shine hanyar shugabanci sai kuma hanya ta uku wanda darajar mutum zai zube shi ma ta auren ne idan kai auren a ce nan ga matarka nan ga matarka su biyu sun haɗu to idan matan biyu ne ka daina yadda a ɓoye kana yi wa ɗaya alƙawari ba ka yi wa ɗayan alƙawari zan muke kaza zan muke kaza ko ka zo ta ji ba ka haɗin kai ko nawo ka daina ɗauka za ka ɓata ta kurin abin da yake kanka ciyarwa da sira da tubatarwa ni ba za ka kusance ni ba sai kayi kaza sai kayi kaza ka ce ke irin ki nawa Allah yi irin gina Allah yi abinda sai kin yi wa gida na banga wanda ta biki ni yanzu ma faraga nake nema inda hanyar da zan yi rabu da ke ma zan nema kullum ki je daga nan zuwa kwana ku ki canja halinki na gaza miki wajen ciyarwa sutura ya gaza miki addini ban koya miki ba sai kin daura min haraji ba ke zama ƙarya kike a yanzu a zamanin nan namiji ne da daraja ba mace ba in za ki iya zama da ni ki zauna kuma ki biya min bukata na yadda nake biya miki bukata in ba za ki iya ba ki bani shawara kar ka yadda matan ka biyu kana yi wa ɗaya alƙawari ba ka yi wa ɗaya alƙawari kuma yaranka idan sun zo gurinka hudu ne biyar ka daina wani yaro alƙawari zan baka gona na na guri kaza ko kuma zan saya ma keke ko zan yi kaza kar ka yi wa yaro alƙawari yaro baya manta ba in ka gaya masa yana yaro ko ya tsufa ba zai manta ba ce kaga babana yana yaro ya ba alƙawari da bai cika ba bai manta ba tsoho ne yake manta yi yaro in ka faɗa masa abu kamar ka yi rubutu ne a jikin dutse amma mutum ya girma kamar rubutu ne akan ruwa to haka yake ka daina wa yaro yaron ka zai rena ka zan yi kaza zan yi kaza daga zaran ka lissafa kuɗi in Allah ya da zan siya ma keke to gobe ka siya kuɗin zan siya ma babarin da har kafirta to ko dukiya ka zai kare kai in kai wasa dan naka zai zama shine uba kai ne da saboda kai masa alƙawari baka cika ba kai baka cika ba nan gaba ka da wani kima a gurinsa bayan wannan inda daraja yake rubewa sai tsakanin almajirai da malami ka daina zama kana wa almajiran ka alƙawari yau zan muku abu kaza ko kuma an kama wani kuɗi jama'a wannan kuɗin da aka min in na biya bukata na gaba yazo zan raba muku to na gaban yana zuwa in baka raba ba nan gaba almajirin ka yare naka kuma ba layi ne mai kyau ba gwara abin da ya fi kyau kace jama'a ga yanka mana abin sadaka me abin yi abin da ya fi kowanne daraja guda ɗaya ne jama'a an ka mana kuɗin nan muna da wata bukata za mu yi a na gaba za mu raba muku ne fi kyau ko kuma ku na ba ku ku biya bukatar ku a na gaban ya zo nima nawa ne a yi tunani idan suka ce a alaga ta mana ai gwara ka biya bukatan a na gaban kama muka ce ba haka za a yi ba ko hanyar da ta fi wannan sauki ai eh ba na gaban ba ba ne yanzu ba ne yanzu a raba shi gida biyu eh ku rike rabi rike rabi wannan hanyar ta fi wancan wancan mai nisa ce wancan kuma ta yi kusa saboda mai yawa ko kawan na gaban zai zama gaibu amma ya alamar gaibu illallah to zaka zauna da almajiran ka lafiya amma kana da almajirai alkawari zan mu kaza zan mu kaza ko ko mutumin da yana ga darajar ka yazo neman albarka kana masa wayo kai so ɗaya so biyu so uku ba baka san baiwa da Allah ya masa ba nan gaba ba yadda za a yi karayi kai karatu almajiran ka su dinga ji na hudu sarki duk lokacin da ya alkawari ga fadawansa to ya cika dan wannan ya fi tsanani in yayi wasa fada za ta lalace in Allah ya baka arziki kana da yara a karkashin ka in kai alkawari ka cika musu wa'annan hanyoyi ne manya-manya wanda daraja zai zube kuma sannan kowa da kowa aka masa alkawari a cika kuma babban alkawari wanda ya fi kowanne tsakanin alkawari tsakanin bawa da Allah alkawarin da muka ɗauka a gurin Allah shi za mu fara tunani to mun yi alkawari a gun Allah gaba ɗaya mu za mu yi sallah lokaci biyar mun yi alkawari za mu yi azumi mun yi alkawari Allah ya hore za mu je aikin hajji mun yi alkawari za mu shaida ba sarki abin bauta da gaskiya sai Allah annai Muhammadu manzon Allah duk wannan alkawarin mun dauka gurin Allah azumi zakka haji ne ɗaya ne cika yawa shaidawa babu sarki abin bauta da gaskiya annai Muhammadu manzon Allah ne sallah azumi zakka haji bayan nan kuma mun yi alkawari za mu kyautata iyayen mu duk wannan alkawarin da muka dauka a gurin Allah shi yasa yaro in ya zo duniya za ga hannunsa danke ki alkawari ya dauka gurin Allah in ka zo ya za ka yi ta ce zan yi sallah bayan nan fa azumi zakka haji zan shaida ba sarki an bauta annabi Muhammadu manzon Allah ne bayan nan ko me za ka kare zan sada zumunci zan yi iya uwana biyayya zan yi babana biyayya zan kai ta masu karamin karfi da dangi na duk abin da ka faɗa sai ka danke wannan ka danke wannan yasa yaro da haka zai zo alƙawari ne a gurin Allah ya zo da shi to nan da ka zo duniya ya iskan duniya sai hannun ya dinga haka shi ke ne wani to a lahira za a tambaye wani shi za ka gane babban alkawari mai nauyi tsakanin alkawari tsakanin bawa da Allah kuma mu yi alkawari za mu girmama annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to gaba ɗaya mu riko da sunnan annabi mu girmama annabi mu ji muna kaunan annabi yanda Allah ya gaya mana
وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا mun yi alkawari da Allah za mu girmama manzon Allah za mu tabbatar da girman matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko mu riko da sunnan annabi kuma duk abin da annabi ya gaya mana Allah ne ya gaya mana abin da annabi ya hana Allah ne ya hana mun yi wani alkawarin to dare da rana mu zauna kan girmama annabi Muhammadu sallallahu alaihi da duk abin da muka samu za mu bauta wa Allah mun same shi ne ta hanyar annabi Muhammadu sallallahu to alaihi yasa kar mutum ya sake da alkawari shi yasa wannan ayar ta fara magana ya Allah ya ce yayi wallahi يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ya ayyuhal ladina amanu ya ku bayi da kuka bada gaskiya auhu bil uqudi ku cika alƙawra fa wanda yake tsakanin ku da mutane ko tsakanin ku da Allah ya Allah ya ce أهل لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير مهل الصيد وأنتم حرم lallakum bahimatul lan'am na'am Allah ya halatta muku dabbobin jin daɗi al'ibul raqumi Allah ya halatta amma ita ba yanka ta ake ba suka ta ake na'am idan an yanka ta ba za a ci ta ba sai dai in ta zama larura ko za ta mutu wal baqar saniya ita kuma za a yanka ta amma idan an soke ta ita za a iya cinta wal ganama tumakai su ma shari'a ya yadda da awaki yanka su za a yi akalan wa'annan sai a yanka su ba da zabai bayan mun yanka sai mu ci su Allah ya halatta mana mutum ya ci tinkiya Mm.
ya ci rago raƙumi taguwa sa saniya akuya tankiya akuya rago wannan guda takwas to Allah ya halatta mana su amma abinda za mu yi mu halatta su a haka halar suke na'am amma kuma akwai abinda za a yi kuma su kuma haram ka ji dalili yi mana asalin su halal ne amma ka yanka da sunan da ba na Allah ba kuma sun zama haram Yawwa. amma kuma abin da yake haram ba kai saka yanka yi da sunan Allah ya zama halal ba ya ba dama ka ka danne kare ka ce bismillah wallahi akbar ka ce ba zai yi ba ko ba za ka yi danne alade ka ce bismillah wallahi akbar ka ce wannan ba zai yi ba Mm.
amma su wayannan ka yanka da sunan wani Allah su takwas din nan sun haramta amma ka yanka su da sunan Allah kuma shikenan sun halatta ga yi halal din suke amma ka jawo wani sunan da ba na Allah ba ka yanka to yake na ko nan gaba sun haramta dan mu gaya muku inda illolin suke shine Allah ya ce duk wannan bayan mun yanka su sai mu ci illa ma yutula alaikum sai dai abin da aka karanta muku taharimu wanda aka haramta muku fi hurimat alaikum mai tata zuwa ga aya al istisna wannan togo mun kadi yankeke ne wa yajuzu ya halatta an yakuna mutasil yazo mai sadarwa wa tahrimi wannan haramtawan lama arada yayin da ya bujuro alal mauti ga mutuwa wa nahu da mutara kamannin wannan gaira muhillin saidi in ba wanda aka halatta muku a farauta ba wa antum alhali cewa kudunan hurin kuna sanye da harami muri muna kun sanya harami idan kun sanya harami to duk dabban da aka halatta ma farauta inda harami ba za ka ci ba ba za ka farauta dan ka sa harami yanzu ba dama ka farauta zo mu eh dan ka sa harami ba zai yiwu ka farauta barewa ko ne farauta ya baka ba shari'a bai yadda ba inna allaha إن الله يحكم ما يريد inna allaha san Allah madaukakin sarki ya hukumu Allah yana yin hukunci ma yuridu na abin da yake so mina tahlili na halattawa wa gairihi da wani halattawa la irada alaihi ba wani wanda zai bujuro zuwa ga Allah Mhm.
يا أيها الذين آمنوا لا تهلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا Allah و...
ya ce, ya ayyuhal ladina amanu ya ku bayi da ku gaba da gaskiya la tuhillu sha'air Allah ku daina halatta buguguwa na addini na Allah shine sha'air jam'i ne na sha'irat ai mu'alimu dini ma'alamtan addini bisaidi da farauta fil harami ba a so a harami mutum ya farauta tunda duk dabban da yake haram- an harami Allah ya ya mai da shi ya amintar da dabbar Na'am.
to ba a so a harami mutum ya farauta kuma kai kanka dan kana sanye da haramin kar kai farauta ba a yi a harami kana sanye da harami kuma kar kai farauta Na'am.
wala shahar harama ko kuma a wata mai alfarma bil qitalibi hima ba a yaki cikin sa wala al hadiya ma a hada ko kuma kar ku buzuro abin da aka bada shi hadiya shine ma a hada ila al harami Mm.
da abin da aka bada shi hadiya na harami minan na'ami na dabobi bai ta'ari da laukar ku bujuro masa idan kaga raƙum yana tafiya an rubuta to zan bismillah wallahu akbar Na'am.
kuma kaga a wuyan an rataya masa takalma dan garafai Na'am.
kuma a wajen tozon kaga an rataya wani dan kore koren ciyawa to wannan dama na hadiya ne in ka gani kar ka rabu gurin kyalehi ko ba mai hi wannan dama na hadiya aka ba dakin Allah to wannan sai ku kiyaye daga kun ga wannan alamar kar ku yadda ku kusanci wannan abin kar ku bujuro masa shine fasaran walal hadiya abin da aka ce hadiya ne an ba da yi zuwa ga ɗakin Allah to kar ku bujuro masa walal qala'ida ko abin da aka yi masa taqalidi shi ma kar ku bujuro jam'i jam'i ne na qalada ta rataya wa hiya ma kana al-qaladu bi shine abin da ake masa taqalidi min shajarar na itaciya in kaga itaciyan harami an masa taqalidi an rataye wani abu alama ya nuna cewa wannan itacen na harami ne to karka je gun itacen da niyan zaka sare liya mana domin dama itacen ma na wannan jejin haramin Allah ya amintar da shi fala ta ta'aradu laha ku daina bujuro itacen yadda Allah ya amintar da dabbobin da suke harami to haka Allah ya amintar da itacen da yake harami kuma haka nan Allah ya amintar da raƙumin da aka ba da hadiya ga ɗakin kaba babu mai bujuro masa wala li ashabiha ko ga mazauna gurin ne ma su ma ba su da dama su yi amfani da shi wala ta hillu kada ku halatta amina abin da aka amintar qasidina na baitul harama wanda ya nufi ɗakin Allah mai alfarma da an tuƙatilo ku yaƙe kar ku yi haka duk mutumin da ya kama hanya ina zai je ko a nan garin ne kaje bai ce maka zan je to bai kamata ku tare shi ba wanda zai je aikin maka ina shi ina faɗa ko a nan Nijeriya da haka ake tafiyan gaba in kun ta yi kenan sai ku daga tuka la ilaha illallah muhammadur rasulullah kuna tafiya yan fayyin su zuru ina zuwa muka za mu je a ce ta kuma ku wuce sai mun dauka yan kasuwa ne a ce muka za mu je sai dan mun je muka Allah ya hore mana ma dan yi kasuwa amma tun da kun tare mu ga kuɗin da muka yi ne an kun ga za ku dauki wani abu kuma zai yi mu guri a ce ai ba za mu taba ba ko da ai sai mu yi fada da Allah kuma ku wuce ina da haka za ku har bakin ruwa saboda tsananin darajar abin in kun je bakin ruwan kuma kuna tsaye daga an ga tutar nan maza masu jirgi sai su zo ya ya ce su da za ku wuce maka ne za mu je jidda to kudin jirgi kaza kaza muke bayarwa to yake nan ga kudin alhazin Allah ya dawo da ku lafiya ku gode wa Allah su ce ga muna bakin ruwan ma Allah bai kai mu ba kai ku gode wa Allah Allah ya saka muku ku dan jira zuwa kwana uku mutane su taru saboda jirgin namu babba ne in kun kai kaman ku ɗari uku mutanen nan sun zo sun tari shi kenan sai a sa kayan ku gaba gaba sai ce ku yi bismillah sai ku hau ku hau shi kenan kun daga tutar ku sai tafiya daga an fita da ku jidda shi kenan sai ku je birnin hawa kudu na jidda kun sai a gaya muka ce to kun zo jidda fa nan ne garin hawa kudu a ce ku tsaya ma ku ziyarce ta mana ku ce a sai mun dawo ai mun wuce ne da ziyaran Allah eh mun je mun ziyarci dakin Allah mun je mun ziyarci Annabi daga bayan mun zo za mu fita mu gaida ita eh amma yanzu ba mu zo da wannan niyya mun yi da niyya za mu je dakin Allah daga jidda nan shi kenan daga an gan ku malam kun fita kun dau harami shi kenan an gan ku a harami sai kallo a ce sanu ku Allah ya amintar da ku sojojin sun gan ku sai ya ce sanu sanu alhaji alhaji yalla yalla yalla yalla alhaji shi kenan daga nan kun sa fararen kaya da ganin kaman ka kasan kai da mamaci kaɗan ya rage kuna da yawa in an ce in baka zo da farin kayan ba in ka mutu ya zama da kafa ne amma dama ka hiriya ko da ta yi kyau gargaje sai ka yi hausa ka ko da ta yi kyau sai kenan nan da nan sai abin ne ka yi mana to ka ga amma yanzu tun mutanen makanan a ce mutum ɗari sun mutu waye zai nema musu lakafa ne dama da lakafaninka an hutar dama gurin Allah ka in Allah ya neme ka shikenan mana ba wahala in ji abin da ya ce abu gashi gashi ba yi kenan to shi yasa Allah ya ce wanda suka yi niyan zuwa aikin haji ma amintar da su kar a bujuro musu da wani abu Allah fa akbar قاتلين بيت الحرام بأن تقاتلوا كذا كويا كيس نعم يبتغون يبتغون فرلا من ربهم ورضوانا يبتغون وان ذكي نيمان فرلا أرضي من ربي أقول مهل تنسي بالتجارة دا كاسوانشي warwanan da neman yardan Allah minhu bi qasadihi ai bi zamihim lafas bi qaddanibin bi zam da riyawan sa alfasid wa hadha wannan mansukun bi an shafe ta ga ayan bara'ata na'am wa idza halaltum fastadu wa idza halaltum amma yayin da kuka gama aikin hajjin ku kuka warware harami alai mal habib kamar yadda kuka idan to yake nan kun ga bare yi da wani abu in ba harami bane sai ku yi farauta wa idza halaltum min al-ihram yayin da kuka warware haramin ku kun gama aikin hajjin ku to sai ku warware haramin kuka warware harami kuka sa kayan ku na al'ada kuma sannan kuka fita a cikin haramin inda aka hana in ba nan ba in kun ga dabban farauta fa da dadu ku yi farauta Allah ya yarda da farauta an ga dama za ka iya yi kai kaɗai ka rike sanda a hannunka kai farauta ko kwari da baka kai farauta nawa biyu ko kare ko shaho dole za ka yi farauta da su amma sai ka musu training eh to allimu na kunna za ka ja
تعلمونهن مما علمكم الله sai fa ف- kula da su eh dole fa kulu فكلوا مما أمسكن عليكم gaba kaɗan واذكروا اسم الله عليه ba ji kare ba irin wannan namu ba dan kaji farauta ka kama karanka ka sa masa wani ƙawanya a wuya da igiya in za ka sai ke sai ka ce bismillahi wallahu akbar to zai bi abin in ka ce bismillahi sai tak ya daya to wannan karen ya koyi farauta bismillahi wallahu akbar ka ce bismillahi wallahu akbar kuma zai tsaya in ka ce bismillahi zai tsaya in ka ce bismillahi zai tsaya to wannan karen ya yi training eh to allimuna hunna mimma allamakum Allah amma duk karen da aka suke yi da kai shege kai shege farauta ne yanzu ya zama jahilci a wannan karkaci karkaci ba farauta ba ne ka yi farauta ba ka zo gun malami ya koya ma ilimi ba ai ba da ka ke farauta ba ko sai ka zo ka zo na in kai dan farautan ne ka zo ka zo na koya ma yadda ake in ka ranka ne ga yadda za a koya masa sai in mun mun koya ma ka ce ka koya sai a dawo- kawo karan naka mu gani kai ne mai dawa mai farauta ya to yake na saki karan naka mu ji bismillah Allahu akbar in ya ba abu kuma in ka ce bismillah ya tsaya ya ba to ai ba kai ma ba mai farauci bane sai mun koya masa kuma a aikace mun gani in sha wanka ne zaka saka ma bismillah wallahu akbar in zai in ya tada kayan kuma in ka ce bismillah wallahu akbar zai tsaya to da yi za a sake da yi za a tsaye da shi to ya isa Mm, in ma ka fige da bismillah ko kuma kullum ma ka ce dai amma dai sakin fa dole sai da bismillah sai da bismillah wallahu akbar saboda yanka ne shi zai yanka maka ai. eh wannan wannan kalman da kai yanka ne kuma in yaje ana so ya dan tare abin jini ya dan zuba to kamar yanka yi in sha Allah ne sai an kai masa in sanda ne a hannunka ko kere zaka jefa to da ka gani ka ce bismillah wallahu akbar ba ihu kai ka danna sanda ba ba farauta bane wannan ko dutse ne da kai za ka ce bismillah wallahu akbar kuma idan karen ya kama maka bai mutu ba to sai ka ce bismillah wallahu akbar din tukun za ka yanka amma kafin ka je ka cin masa in ya kai to wannan babu laifi shikenan dama ka masa bismillah shikenan sai ka ci kayanka Mm, idan kuma da gaje karen ya ci rabi ya bar rabi to karka ci dama kansa ya kama ba kai ya kama ba Eh, idan kuma karen ya ba abin farautar naka ya biya biya kama yi kuma daga ba abin farautar ya bace ko kuma kana tafiya karen ka kace bismillah wallahi ba da kazo sai ka sai da karnuka guda biyu suna tsaya kan kayan farautar to karka ci dan gaskiya ba a san wanne ne kai ba tunda ba kan idan ka bane kuma idan kibiya ne ka ja sai ka je yi jikinka ya nuna ma ya kama abin to kana ta nema kana ta nema baka gani ba waye garin ka dade ya mace karkace saboda baka sani ba ko bayan ka wani ne ya karasa kashe shi amma yau din ka danna masa kibiya kuma ka nema ka nema can da la'asar ka gani to ya mutu to wannan zaka iya dauka ka ci domin kibiyan naka na dazu da kace bismillah wallahu akbar kibiyan naka ne kashe ina fata kun fahimta inda kibiya za a yi haka inda barandami haka inda gariwa haka inda wuka haka inda lauje ne ma abin da za a faɗa bismillah wallahu akbar to kun ji wayan da ake farauta amma farauta ba yin sa da kai shege ko kuma kaiwa ne ko kuma kai durwa ko kai bare ba a yin haka ba maganan bare ba maganan jato ba maganan durwa ba maganan fari duk wannan ba zai yi ba ka kama sunan su ka saka da sunan Allah ba da sunan su ake saki ba ka je ka tuba da farautan da kai ta yi a to ka saki ka ce durwa ya kama kai durwa kai durwa kai durwa ko kuma kai bare kai bare kai bare kama shi bare ko kuma kama shi durwa ko kama shi fari ko kuma kama shi jatau sai duk wani an kama karaci karaci ba yadda a saki da sunan karen ba da sunan Allah aka ce ba da sunan kare ba ina mafarauta to wanda bai ji ba ga yadda ake farauta eh babu laifi sai ka yi farauta kan haka kuma da niyyar ka kare wa kanka mutunci da abin da za ka samu iyalanka za su ci to Allah ya ce kun warware harami to babu labi wai za halattun fa su dadu amara bi ibadi an umarce ku da ku yi farauta wala ya jarmannakum ولا يجرمنكم شنع- شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا wala ya jiri mannakum kada ya ɗauke ku ya ƙasibannakum kada ya auke ku shana'anu gaba ai wasu ko ne bugu da gaba kaume na mutane li ajali saboda dalilin an saddu ku san tare ku an masjidil harami gaba da masallacin alfarma an ta ta duto kada ku yi shishi alaima gare su bil qatl ku ba masu da fada kan ran ku ya baci akan haka wa gairihi da wannan sai Allah ya ce وتعاونوا على البر والتقوى مم.
ولا تعاونوا على الاسم والعدوان awanu ala birri in za ku nemi taimakekeniya ku yi taimakekeniya kan aikin alkhairi fili ma amarta wani ko aikata abin da aka umarce ku wa taqwa kuma ku nemi taimakekeniya bi tarki ma na haitum an ga barin abin da Allah ya hana ku duk lokacin da zaka nemi taimako nemi taimako akan aikin alkhairi wala ta wala ta'awanu ku daina neman taimako wa fi hazaba an an shafe ta guda dai ta ta'awanu ne filatil alayhi ku daina taimakekeniya kan aikin zanifi al-ma'asi sabon Allah wal udwani da shi shi a ta'adda mutum ya ketare shi hududullah cikin iyakokin Allah mutum ne zai sata ya ce wani zo ka taimaka mun wannan shari'a bai da wannan ba mutum ka san abin da zai baki zai yi sata ka zo ka taimaka masa a yi sata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko kuma mutum yana neman matan wani ya ce wani zo ka dan fice min gaba mana dan Allah ka je ka kira min matan nan akan aikin zunubi ka taimake shi ya ce dan Allah ka taimaka min aikin zunubi babu taimako babu taimako ko kuma wani mutum ya yi niyya zai kai wani mutum ya ce kama min shi kama min shi sai ka kama shi haka sai zai kai mutumin to lahira ku biyu ko kashe shi ku biyu ne ko kashe shi. Eh, kama mai kul ka kama yi za a yi kisan kai ka zo ka tare kai to har da kai akai za a yi ko mutum zai sata ya zo kan kusa ya zuban ta dan kulan mun da shi da Allah zan zare kudin ta baya yana kulan ma sai ka zare ta baya to idan aka yi haka shi kenan kuma ku biyu kuka yi satin ba shi kadai ba ba a taimake ke ne akan aikin zunubi ba a yi ko kuma wani zai je sai taba ka ce lalawa ne zo ka je ka sai mun taba zan biya ka don ka je ka sai masa taba ka dawo zunubin kubi ne eh ka ce ha tun da sabon Allah ne ya zan yin sayo ma ba zan iya ba ka je ni ba zan bari kai ma kai ba bare ni ina fata kun fahimta to duk aiki na zunubi kar ka taimaka mutum ka kula sosai giya mutum zai sha zina mutum zai yi taba zai sha saban Allah zai yi matar mutum zai nema ka je ka kira min wance ka tambaya ka je matarsa ce ko bai wasa ce amma a kurin ka je ka hada aikin zunubi yanzu wani har dadi yake ji a inda inda za a nemi matar mutum ai ni ne ni ne jagaba shi aikin sai kenan a garin ku kurin in wani zai nemi matar wani hiya sai inda zai hada ka ce wani ka hada min mana ka hada min da Allah ya ce a ba wani abu ai ni na sai inda zan je daga mijin ya fita zan je in gaya masa to kaga wannan mutum har ya fi mai zinan laifi ba Hmm, saboda ta'awuni ne alil isim an taimaka akan aikin zunubi ko kuma wani mutum barayi za zo su masa sata aka aika ka aka ce dalla ka mana siya idansa wani lokaci ne zai fita wani lokaci ne zai dawo ina ne gurin yawonsa in ka kula da wannan aikin to na har ka fi barayin laifi ko kuma wani mutum za a zo a ɗauke shi aka ce ina yake zuwa dalla ka na gane mana ina ne gurin tafiyarsa ina ne gurin dawowarsa a wani guri yake zama kada waya kake buga musu yana guri kaza yana guri kaza to wannan abin da kai wallahi ko barawon bai kai ka ba bai kai ka ba saboda sai da taimakawar ka har ya za ba ya ce sai da dan gari akan ci gari eh wannan maganar sai da dan gari akan ci gari wannan ita ce ta'awanu ne alal ismi wal udwani kar ka taimaka ba akan aikin sabon Allah duk wanda ya taimaka akan aikin sabon Allah yana daidai da tare suka yi sabon Allah abin da Allah ke so mi wa ta'awanu alal birri وتعاونوا على البر والتقوى ta'awanu ku taimake ke ne alal birri yanzu kaman karatun nan da zamu yi sai wani dattijo yayin ya zai zo garin nan mana ya fito daga gayan sai keken sai lalace sai ke komawa yana jin keken saboda azumi sai wani yaro ya gani ya ce baba ya ya da kun karatu zan je gun malam to kuma amma na ga keken na yaki zan je in gyara ko wajen azara ya ce baba ba komai keken naka ka je ka je zan dauke ka babur mu je ai ba ta zan ba wani zuwan yace ba komai baba yawo ma muke yi bari in kai ka zan jira to wannan ta'awunu ne alal birri in kai wannan duk ladan da ya samu na karatun kafi ilada don sai ta sanadiyar ka ya samu karatun eh bayan nan kuma kaman garadan nan da ka gansu a garin nan sun zo sun taru ka ce me zan yi ne wayannan garadan ran annabi muhammad yayi daɗi sallallahu alaihi wasallam kullum sai kai da biya ka ce zan yi dabara bari in je in sayo karo sai ka je ka sayo karo kamar na dubu goma shi kenan ka zo sai ka kulla ya kulle kulle kulle kulle ya kulla ya kamar kulle dubu sa ka je ga alaga ta malam ga tsarin nan araba almajiran ka su sa a tawada duk rubutun da suka yi kana da lada eh in dai za a je harafi daya a wannan tawon Allah ya yarda da lada domin sai da taimakawanka aka rubuta ayar Allah in kuma hakan ya gagara shi kenan kamar azumin nan da ya zo maza ka je garin ku ka sai randuna sanda nan gurin gurin jama'a ne ka kawo randa sabi mai kyau kamar guda goma ko takwas ka ce wannan randunan na da sun tsufa a ciccire su ga sabi sai ka zuba sabon na haka zuba ruwa to duk ruwan da za a yi a wannan randan kana da lada ta'awunu ne alal birri wa taqwa wani kuma da ya je duba ya gane cewa ba haka zan yi yaran nan duk suna da robobi to ai tun da roba dai bai fice 200 bari in je sai da roba guda dubu sai ka so roba dubu ka daure ka siyo kamar dubu ɗari biyar zai je don roba dubu ba zai je ba dubu ɗari biyu ne tunda kaga kowane roba ɗaya bar ya jaka ɗaya kaga dubu ashirin roba ɗari dubu ashirin roba ɗari sai ka sayi dubu ɗari biyu roba dubu ka kawo ka ce kowane almajiri ya bai to da almajiri ne duk tuwon da zai ci a wannan roban kana da lada sai ka duba ka ga wanda ya sauka sai ka yi kaga aiki ne na taimakon jama'a in ba wannan bane ma ana zaune a garin ku sai ka duba masallacin ku in ba tabarma ya cinye ko na kaba ne ka siyo ka sa duk wanda ya sallah tabarman kana da lada in ma hakan ba wannan bane za ka yi in ya gagara to ba za ka iya siyan tabarman ba zo mana wanda yake barci ku kore mana ki mana wani ne wannan ne wala wani ka taba shi daki dai ne sa sai kan Allah ku ita dai ko zai tashi ka dai wala wani sai kan Allah sai kallon to ku taimaka masa ku samu ladan sa kar ku kyale dan tayin da kuka yi kuna da lada kan ya aikin birni ta'awanu alal birri ya ko da barcin nan kaga yana yi kadan masa haka ya tayi to duk karatun da zai ji nan gaba kana da lada ina fata kun fahimta
ولا تعاونوا على الاسم والعدوان wala ta'awanu ku daina taimakekeniya alal isma kan saban Allah wal udwani da shishi a ta'adda wanda zai zai muku ta'adda fi hududillahi cikin iyakokin Allah ya Allah ya ce واتقوا الله ba ku ji tsoron Allah ba ga san furde mun baku nan gaba kuma sauran kai ma za ka yi wa kanka iyasi ka hu iqabahu ku ji tsoron uquban sa bi an tudi ku yi wa Allah biyayya إن الله شديد العقاب Allah san ubangiji shadidul liqat sarki ne mai tsananin hukuma liman kalibahu ga wanda ya saba masa a ji tsoron saba wa Allah fa shi hukuma sa ba irin ta mutane bane azabar sa ma sufa ce irin ta zatin sa eh rahaman sa ma kuma sufa ne irin na zatin sa eh dan yi azaban nasa ba zai kare ba eh mana in ka gani yadda kaga Allah dawwamamme ne to haka azabar ma dawwamammiyar azaba ce eh idan an sa ka aljanna shi ma sufa ce ta rahaman sa aljanna ma dawwamammiya ne ba fita har abadan abada ka je da lamarin yake kuma zai girman azaban nasa ka kula da girman Allah yadda ka ji Allah mai girma to azaban haka yake da girma yake da girma ta da dan ba irin na duniya bane ba ka ga wuta na duniya yanzu da wuta ya kai wuta yanzu ya za ka iya kai gobara sai za ka iya ba amma azabar Allah yaya lokacin da ba annabi Adam ya nemi a kawo masa a kawo masa wuta wanda zai dafa abinci Jibril ya tambaya Jibril ya tambaya Maliku ya ce ba da kaman dibino ya ce Maliku Jibril ya ce na ba da jahannama kaman dibino aka zo da shi duniya ya ce duniya ta kone kenan har abada sai a ba da tsagin dibino ya je na ba da tsagin dibino ya je duniya sama wannan zai narke kasa zai narke gaba ɗaya nan gaba sama na kasa sun daina zubi da ruwa shine ba ga ja ba da kaman ƙwayan zarra kaman kiyaye to da aka ɗauko kaman kiyayen aka ajiye a dutsen arfa dutsen narkewa yi kuma sai da wutan ya bula daga nan har ƙasan boko ya ji hadu da inda aka ciro hidin bai tsaya ba sai hayakin fu da ya tashi to wannan na duniya da muke amfani hayakin ne na lahira ba fa wutan lahira bane hayaki ne duk wutan duniya hayaki ne na lahira sai ya za ka ce ku ji tsoron azaban sa ba ku ji tsoro kar ku saba wa Allah duk abin da ka ji an ce na Allah ne daban yake da na wani duk abin da mutum zai ma yana da iyaka anan duk abin da mutum zai ma bayan ya kai ka zai wani abu ne zan tambaye ka mutum yana dukanka yana dukanka sai ka mutu bayan nan sai me to Allah kuma sai ka mutu zai fara ka gane wannan a inda wannan ya kare tafiya yi kuma nan ake fara tafiya kaga dai ana dukan mutum ana dukan mutum in ya mutu shi mai dukan za ga turus ba hana ya kai ma zai tsaya Allah kuma sai lokacin da ka mutu zai fara azaba to kaga wannan lamari ga mai hankali azimun ne to a ji tsoron Allah kara saba masa a dinga ganin girman wato darajarsa kuma kar a dinga saba masa Mhm.
حرمت عليكم الميتة والدم ولام الخنزير وما أهل لغير الله به Hurrimat alaikul maitatu Allah ya haramta muku cin macece akal wa cin zai yi macece Allah ya haramta cin sa ba a so mutum ya ci mushi wadan mu da jini malamai sun faɗa alam masahuhu jini mabi huka kama fil lan'am kama inda za suratul lan'am abubuwan da shari'a ya yarda a ce a macecen ɗaya ne ko biyu kibi macecen sa ma za a iya cin sa shi yasa ake cewa kibi musulmin nama in ya mutu za ka iya cin sa kifi fara ma kuma dan ya mutu za ka cinye shi shari'a ya yarda da wayannan guda biyun babu laifi kuma duk dabban ma da yake ruwa ba kifin ba in dai a ruwan yake rayuwa to dan ya mutu za a iya cin sa eh kamar tsuntsun da baya rayuwa sai a ruwan in ya mutu za a ci kada da baya rayuwa sai a ruwan za a ci kwado wanda baya rayuwa sai a ruwa ba kwadan tudu ba shi ma in ya mutu za a iya cin sa haka kunkurun ruwa ma za a ci haka kaguwan ruwa za a iya cin sa duk abin da yake baya rayuwa sai a ruwa da kibin kuma da karan ruwa iya ko na kare a ruwa yana wawawawo amma baya rayuwa sai a ruwa shi ma za a ci akwai ragon ruwa shi ma eh shi ma za a iya cinsa in ka gan shi wata ran kai ka tare za ga ya fito yana yawo yana yawo yana cin ciyawa cirik cirik kafin a murɗe amma daga ya ga mutum sai ka ga zuntum ya fada kogin ba zai ƙara fitowa ba to nan shi ne ragon ruwa ba musko ba eh wannan musko din ba sunansa rago ruwa ba sunansa musko abin da yasa suke kiransa da rago ruwa dan wannan gashin bakin irin na ragon ne eh yasa amma sunansa ba rago ruwa ba musko sunansa to rago ruwa yana nan daban yake shi ma ya mutu za a ce haka dorina wanda yake baya rayuwa sai a ruwa in ya mutu shi ma shari'a ya yarda za a ce domin dabbar ruwan ne duk abin da yake ruwan ya biyo ruwan amma kwaɗan mu wannan na tudu na damuna dan ya mutu ba za a ce ba amma kwaɗan nan da arna suke kamawa to wannan babu laifi za ka iya cin wannan kwaɗon ko a gunsu ne ba ko da ba sai bismillah wallahu akbar ba saboda dabban ruwan dama mace can zama cin sa ake da yanzu ba majusu ya farauto kifi za ka ci kifin sa kaga ba bismillah zai yi ba yasa su ma wannan kwaɗon baka bukata irin wanda arna suke zuwa din nan na garin mu sun ba kaman guda biyu ko ko ka ji amma miya ba komai in dai ka ka nemi kifi ka raga ka ji a maka miya akwai zaki fa wanda bai sani ba ya ji ba komai karka ce wai abincin har mai shari'a da kai ma za ka ci sai dai rahin ilimi yasa ba za ka ci ba amma al'adan guri tun nan guri tun da nan ba damu da ci ba to karka ji kar wani yaro ya gaya babanka ya ce babanka ya ci kwado saboda yanayi na zamani ko in ba da wannan ba ai babu laifi sai a ci kwadon ruwa to ga dai abubuwan da suke ruwa da a sauwaƙe mun kawo muku shi kuma malamai sun faɗa da faran da kifin da ɗaya ne shi kifi idan ya yi kwai kamar yanzu in kifi ya yi kwai yanzu ai kun ga koren namu ya shanye ko to taban nan da kake gani na kogi to in akwai kwan kwan ba ni labari kwan kifi to yanzu in dai ruwan nan bai da ba duk da aka dana ruwan sama to wannan kwan kifin zai zama fara su tashi in ga an samu fara mai yawa to kwan kifi ne ruwa bai zo ba ruwan sama ya sauka to sai su juye kwan su zama fara idan kuma faran Allah ya sa sun yi kwai a kwari to da suka yi kwansu shi kuma ruwan sama bai zo ba sai kogi ya cinye kwan faran ta shi kuma kifi zai koma kun fahimta ku shi kuma sai ya juye ya zama kifi wannan kuma in ruwan sama ya fara zuwa da wuri to sai ya juye ya zama fara ko da an tambaye ka me alakar su sai ka ce ga dalili to kuma sannan ruwa an halatta ruwansa da abin da yake cikinsa duk shari'a da ya halatta sai dai abin da mafi rinjaye baya rayuwa a ruwa ina fata kun fahimta to yi ne waddan mu da aka faɗa jini malamai sun yi magana jinin da aka yanka dabba ya zuba bayan wuka to wannan jinin shine haramun amma jinin da yake cikin dabba wanda bai zuba ba shi wannan ba haramun ba bayan nan kuma a cikin dabba akwai saifa saifa ɗin nan duk da ka gasa ba zai gasu ba ai kaga duk jini ne to wannan babu laifi zaka iya ci haka hanta ma zaka iya cin sa ko da jini jini ne shari'a ya yarda da jinin da ya rabu a cikin dabba da hanta din da sai ba dai shari'a ya yarda da wani amma jinin da ya biyo bayan wuka ya zuba a dabban da Allah halatta cinsa to shine wanda yake haramun din shine waddama ina fata kun fahimta wala hamal kinziri da namal alhanzir malamai sun yi magana ba ma naman ba gaba ɗaya fatar ma ya biyo alhanzir ya fatar alharzar din ma malamai sun ce haramun ne gayin na zama haramun ne na'am haka naman nasa Allah naman ya faɗa amma sauran ma gaba ɗaya sun biyo bayansa wa ma uhilla li ghairi llahi bi duk abin da aka daga murya aka yanka ba da sunan Allah ba shi ma wani abin ya zama haram na'am eh bi an zaba ala ismi ghairihi in dai an yanka da sunan waninsa eh ko da sunan gunki ko da sunan wani abin tsabi ko da sunan wani dodo to gaskiya karka ce wannan abin ya zama haram shi asalin sa halal ne amma yanka yin da aka yi ba da sunan Allah ba to ya haramta shi ko ya fahimta ko Allah ya gane da mu wala mun kani kayatin والمنكنقة والموقوظة والمتردية والندية وما أكل سابوء إلا ما ذكيتم وما ذبي على النصوب وأن تستقسموا بالأزلام Allah ya ce wani mun gani kato ayal mai ta hana kan wanda aka makure ta ta mutu wannan ita ma ba za a ci ba kamar dabban ka ne a turki yana kewaya yana kewaya da ka zo malam sai ka je nan mm, mm, ya harbe to nan gaba da ba da za ka wuka za ka sa ka yanke igiyoyin ka zaba ido idan ya farfado ya dawo hankalinsa to za ka yanka amma da ka bar shi ya mutu yana hure-hure ka karasa to mushe ka ci dan ba yankan naka bane ya kashe wannan igiyar da ta harbe sai ta kashe shi amma idan ya samu ya gyaru ya dawo hankalinsa to wannan zaka yanka shi amma daga wannan kurin kaga da zai karasa to ko ka yanka yi mu ya kashe shine wanda ko azurka ne ka je ka masa irin zararan nan sai ya nade ya nade ya nade a bayan kafa tam ya shage shi malam aka ce wannan maza ba gasan kafa ya harbe fa don ka zo igiyan jikin zaka yanke sai ka zuba masa ido kashi yasa ba a so makiyayi ya rabu da wuka ai amfanin wukan kenan saboda dama wannan wukan wai ba na ka yanka dabban bane da farko na wannan har da wanda ya kana zuwa kit kit kit sai ka yanka igiyoyi daga wuyan ya daga haka sai ka zuba masa ido in ya ta ya miƙe ya ware to zaka iya yanka shi amma da kamar ma lagar lagar in ka sa wuka to wannan haramun ne Eh, ya zama mushi saboda malamai ku kula da yanzu dabba da yawa da ake sayar da su ba mai rai bane mahauci da yawa za ga yana yanka dabba mushi ana ce ba sani to yi ne wani mun kare kaci wani maƙuzata kuma maƙatulatun rarraba shi ne maƙuzati dabba ne malam ranka ya ɓaci kamar rago ko wani abu ka ɗaga turmi matar ga ragon zai zo gunta malam ba sai ta ɗaga tabar ya ba mak da ta buga sai ɓargon ya tsage to nan ba za a ci ba in zai mutu ma a bari ya mutu saboda ba- ba wai da yankan ba ne ko kun yanka ba yankan ne kai yi ba dukan ne kai yi ko da sanda ka da ki duka yana shure-shure to ba yanka za ku yi kyale shi za ku yi ina shure-shure nan ya da hankalinsa ta gaba za ku yanka shi amma shure-shure nan zai kara ka lalle zai mutu ko yanka sai to mushe kuka yanka saboda dukan ne kai shi ba wannan yankan naku bane wal mutaradiya da wanda ya fado daga sama sakidatun min al-ulu ila al-asfali idan a maraya ne haka yana faruwa sau da yawa an kaje Kano za a ga benayen mutane ga akuya suna leka ta windo to sai karfin windon nan ɗaya ya cire ɗalib sai akuya ya buje ya zo fak ya bugu a ƙasa in yana shure ne kar ku yanka ku bar shi ya mutu dan muhe ne idan kuma Allah ya sa ya dan yi galagala ya ɗaya yana ɗaya ɗaya ya ware to na za ku iya yanka shi amma a faɗi wannan ko kuma in ba a- a in ba maraya bane kamar nan garin ne to sai an ana lodi a trailer an ɗora akuyan a sama da ya tsalle malam ya zo ya liƙa ya bakin kwalta ne sai girgin ya tsage yana yure yure to kar ku yanka wani akuyar in ku yanka ya zama muhe sai dai ku zuba a Allah ido in Allah ya ta yayi daga baya ku yanka amma dai a wannan ne ya tafi to faɗuwan ne ya kashe shi idan ko ba nan kasan bane kasashe ne irin na inda suke da duwar wasu to akwai ya hau saman dutse yana ciwo kurin sai ya subuto to da ya zai faɗi yana hure hure kai ba hulata nan karka yanka shi saboda faɗuwan ne ya kashe shi ba wannan yankan naka bane amma idan zai ware to daga ba sai ka yanka shi kowa ya gane ko to wannan shine wal mutaradiyatu sai kuma wannan diyatu shi yasa daga zaren shanu suna faɗa kar ku bari shine na diya Mm, ka san saniya dan sun yi girb din nan sun haɗu to maza ku raba amma ku ce ku kyale in akwai tsohon sa to yanzu nan zai ga- za a ga hanjin hanjin sabon sa eh, a waje kuma su sun san wanda ya fi dan uwansu kafo in tsohon sa ne ana faɗan kaka kaka da farko zai tarwa da zai tarwa da karamin san karfi karamin san duk karfin sa ya kure daga baya sai haki shi tsohon san kuma lokacin yana haka yana haka da wuyan za ga yana ana haɗe fa amma za a ga bindin nasu yana so kuma ya koma can baya to ka gamu da tsohon sa kenan in suna haɗe in dai sabon sa ne da sabon sa kowa tirjiya zai yi haka amma hankali in ya gajiyar to shi sabon san ba zai ya ɗauke kan ba to za a ga tsohon san maimakon sa tsaya santa a za a ga yana mai da bindin sa baya yana mai da bindin baya wannan yana cewa zai cire kansa kurin ya kula cikin eh dama cikin yake seta daga nan zuwa nan eh wancan yana jin wuya kamar zai ɗauke kansa ya ya ka zai gudu ta ya bayi cikin but sai ga hanjin ya yi waje shi kenan to wannan ba za a ci ba a bar shi ya zama mushi idan kuma tsohon sa ne wanda yi ba yi da dogon ƙaho amma tsohon sa ne amma bai da dogon ƙaho to dabarar da za su yi in ana yin wannan ɗin ana faɗan gigigigig suna yi to in faɗan ya kai faɗa in tsohon sa ne sai ya dinga rage karfin sa shi wancan ya gaji lilis to sai ya dinga danna wancan da ƙarfi yana danna da ƙarfi to wancan ya gaji in ana tura shi baya ana tura shi baya to in aka tsaya shi ba zai iya ba nan gwiwar sai ta dinga kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar sai ka ga group ya faɗi yana faduwa za ga ya cire kansa kurin nan gaba sai ya ɗauke shi kurin ya jefar sai ya bula ciki eh shi wannan sai ya zubar da gwiwa zai bula shi domin kahonsa ba zai kai ba ko da ana haka in kuma rago ne da rago irin yadda ya raba suke aka yi girin aka yi karau irin yana firfirwa to karku yanka yi mushe ne mushe ne da wanda ɗan uwarta ta soke yi da wanda suna karo gohin ya faye duk wannan ba za a yanka ba sai dai an bari ya farfado in dai daga wannan zai mutu to shikenan mushe ne shi yasa daga zaran sanka da sa sun haɗu faɗa ku raba ɗaya in ya kai ɗaya wanda aka raunana din ba magana waya yanka shi kullum a jefar da shi haka Allah ya faɗa ba wai yankan ku bane ya kai ai dan uwan ne ya kai shi ɗaya san da ya kai ɗaya san bismillah ai ai dama ba bismillah yawwa to ka gane maganan ɗaya san ne ai ya kai ɗaya mutum ne dama zai yanka zai yi bismillah to sa ya kai sa akwai bismillah ne a ji to yi ne wannan ɗaya shi ma wannan ba a ci ba gaba kaɗan wa ma akalan وما أكل الصابوء إلا ما زكيتم وما ذبح على النصوب وأن تستقسموا بالأزلام akalan su da abin da zaki ya ci illa ma zakaitun sai dai wanda kuka fitar da shi da rai kuka yanka zaki ne kuna zuwa ya bugi wani saniya malam kai da karfin dukan nan da ya masa malam suna rigima nan ya kai ya kai ya fincike wani bangare daga cikin san amma ya zartar da makasarsa ko da kafa uku son ya gudu ko ya haka ya sai ga ya zo na yana cin cinya amma ba zai rayu da wannan raunin ba to nan ba za a yanka shi ba saboda zakin ne kashe shi in kuma Allah ya sa ya fara ci ya fara ci ya danne dama ran bai fita ba yake ci sai kuka zo da gudu kai ya kai ya kai ya ko kore shi da ya ga bala'i ya bari sai sani ya taya amma duk gashi yana haka yana lai zai faɗi tun kun yanka ba za ku ci ba kansa ya yanka shine wa ma akala zubu ko zakin ne a ko kura ne duk sun yi go cikin subu din illa ma zakaitum ai adraktum fihi ruh wanda ko da suke da rai min hadhihi al-ashya da goyen nan abubuwa fa zabatumuhu to wannan idan kun yanka shi babu laifi wa ma zubiha وما ذبح على النصوب وأن تستقسموا wa بالأزلام ma zubiha da abin da aka yanka alan nusu bi ga gunki da abin da aka ce gunki aka yankawa to wannan mutum ba zai ci ba ismu jam'i ne na nasab wa hiya al-asnam gunkin da ake kafa wa an taktasimu da wanda aka yi rantsa rantsa ta lebul qasama aka nemi rantsuwa wal hukumu da hukunci billahi lamu da jefa kyamari in dai da jefa kyauro aka yi rantsa rantsa aka yanka to wani abin ba za a ci ba jam'i ne na zalamin kyauro bi fata zai ai waran muhadar ruwa ai ma fata illani ai kadawin kyauro bi kasar alqafi ai sagirin dan karamin larin shalahu wanda babu rero jikinsa wala nasala babu ruwan kibiya shine za a ga kyauran ne caccako ne kadai wakalan sabata ana samun wannan caccakon guda bakwai inda sadana da ka'aba ta nan ga inda ake masu kula da ka'aba suna da wa alaiha a alama akwai alamu a jiki wa kanu yukimuna suna hukunci da ita fa ina martahum idan ya umarce su ita maru sai su umartu wa in hayatuhum idan kyauran ya hana ita hannu su in tahu sai su hannu to wannan shi ma zalikum a wannan lokaci namu Allah ya ce wannan sanin fitikon duk wannan fasoci ne kuruju ala daci ya fita ga yi wa Allah da wani zala aya ta gaba ta sauka yau mal arfa ranar arfa amina hajjatul wada shekaran da aka yi hajjin ban kwana mhm.
اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تكشوهم واكشون Mhm.
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا Allah madaukakin sarki ya ce a yau ma a yau ya yi sallabi na kafaru Allah ya ce ai kafare sun fi dare min dinikum daga adinikum an turidu an ba da dumi da suna tsammanin za ku bari amma yanzu fa da- sun fi dare fi zalik da ma ra'au min kuwati saboda sun ga karfin addinin ku fala ta gaishon ku dina jin tsoron su wa gaishoni Allah ya ce ku ji tsoro na al yawma kuma wannan rana na hajjin arfa na karshe wanda annabi ya yi ne hajjatul wada'i Allah ya ce akamartu lakum dinakum mun cika muku addinin ku a kamuhu hukunce hukuncensa wa fara'iduhu da farallai falam yanzil ba da halalin wala haram bayan wannan aya ba sauke wata aya mai maganar halal ko haram ba wa tamamtu alaikum ni'mati Allah ya ce na cika sa muku ni'imomi na gare bi kamalihi da cika muku wa ila bi dukulil makkatu da ku ga maka amini na aminci warare ta kuma fassarar sa ikitar su mun zaba muku la kuma gare ku al-islam addinin musulunci shine addinin ku فمن ضر في مكمسة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم kamar irdurra amma wanda ya matsu fi maka masatin cikin wanda yake jin yunwa maja'atin yana jin yunwa ila akali shan izo ga cin wani abu mimma harrama alai daga abin da Allah ya haramta fa akala hu zai ci gaira mota janibin ba wanda ya bauɗe ba ma ilil isim ya karkata ga zanibi ma afiyat na sabon Allah in dai balaguro ne na Allah da Allah almajiri ne, mai fatauci ne mutum ne wanda yake tafiya don ya gaida iyayensa ko ya sada zumunci to yunwa sai ya dame ka mana ka rufe yadda za ka yi to yunwa nan in ka bari ba zai kai ka wani hali mai nauyi to yi ne in ka ga mushin rago shari'a yadda sai ka yanka ka gasa ka ci ka nemi ruwa ka sha kuma an tafiyar da tsawo ka ɗan yi ka rike wa- wani guzurin ma kana tafiya da shi amma idan ka zo kusa da gari to sai ka tona rami ka binne kar ka bar shi saboda wani mai bicewa ya zo cewa zai ko kyakkyawan nama ne ka ji dalilin da yasa ake binne shi kenan amma duk da haka banda mace yar yaji matar da ta yaji ba da ta ce saboda tafiyar ta ba na yi wa Allah biyayya ba almajiri wanda ya guji malamin sa shi ma ba a yadda ya ci ba eh dan fahi azzalimi wanda ya fito fahi dan yunwa zai kai shi sai dai ya mutu dan tafiyan ba na Allah bane da wanda ya guji iyayensa shi ma ba zai ci ba saboda tafiyar na sabon Allah ne wanda kuma zai je aikin sabon Allah to shi ma shari'a bai da ce ba sai in tafiyar ya zama na Allah na samun lada wannan ne mutum zai ci wannan kuma daga baya ka aikata abin da Allah baya so cin ma ba a so ba amma Allah zai ma gafara saboda da ka mutu gwara ka ci haram din daga baya ka tuba a abin da ka ci din nan mushe ne wani dabba ne wanda ba a ce ka ci to dai daga baya ka tuba saboda nasin qur'ani ya ce wala taqtulu anfusakum ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما dalilin kuma sai ku tuba eh fa inna lahi ubangiji gafurun lahu ma akala Allah mai ma gafara ne ga abin da kace rahimun bi Allah mai jin kai ne shi ba haɗi da cikin halatta muku da yi diki lafi da mali sabanin almail wanda ya bayyana da ismin gazini al multabis bi wanda ya cudanya ka kare dari kamar wanda ya yanke hanyi wal bagi azalimi dan bashi masalan ga misali fala yahillu lahu al akala duk wannan shari'a bai dace ci ba يسألونك ماذا أهل لهم قل إن لكم طيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين yasalunaka suna tambayanka ya muhammadu الله عليه وسلم ma za uhilla lahu wai me aka halatta musu ne ne da dami na abinci wani abinci aka halatta musu su ci ne aka yi tambaya na da wannan aya ta sauka fa inda zalika yayin da suka wannan tambaya azana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi iftinal kalbi annabi ya bada izini a rike kare alladhi yantafi biya wanda za a amfana da ita wani annabi ya yi hani an imsaki amma la nafa bi bai yadda a rike karen da ba amfani da shi ba ruwawu shekani ana biyu hurera kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce man amsa ka kalban duk wanda ya rike kare fa innahu yanqusu min amalihi kulli yawmin kiradan kullun a aikin sa ana rage masa kirad wa bi ruwayata wani ruwayan kiradani kiradi guda biyu illa kalbul harbi sai dai karen da zai ma gadin gona kamar albasa da kai a yanzu aw mahiyatin ko kuma karen da zai ma kiwon dabbobi wa yukazu min hadha alhadisi yasa ka rike daga wannan hadisi anna qatalu ghayrul nafi kaga kashe karen da ba mai amfani min alkilabi daga karnuka manduban abin so ne illam ya kun haƙuran in dai ba ko ba ko ma ba kare mai cizo bane ya ga shamino da raro in dai ana jin tsoron cutuwa gare shi wala yanda biyu ba a yi jiwa illa bil qatl sai da kisa wala idan haka wajaba qatl ya wajaba kai inda mali agun imamana malik to saboda haka yasalunaka suna tambayan ka ma za uhilla lahum me aka halatta musu min dami ne dangane da abinci ya Allah ya ce قل أهل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين wanda ya musu uhilla lakum tayyibatu Allah ya halatta muku ba abin da yake dadada al mustalzatu wanda yake mai dadi wa saidu kuma Allah ya halatta muku hara- farauta ma ulimtum min al-zawari na abin da kuka sanar daga masu wato kambore ne masu karnantuwa ne jawari ni kantawa alƙawasibu wanda suke da faratu minal kilabi na karnaka wasu bawu da zakuna wa ɗair da tsuntsaye mukallibi na wanda suke karnantuwa ay hali ne min kalabta al kalbu bi tashri ar arsa da ala sai in kun sake su gabun farauta sai su yaguna abu to wannan an halatta muku babu laifi abin da kare kama ma ka ci idan da sharadin da muka faɗa a baya ko kuma shaho ya kama ma ko kuma wani dabba ne ko da damusa kake farauta shi ba su bawo din yana ciki ko da wa'yan ne kuka yi shari'a ya yarda da su amma fa to allimuna hunna ku san تعلمونهن مما علمكم الله hali ne mai da mai mukallabi na karnukan naku ba haka wai za ku sake su da kan shege ba to allimuna hunna ku sanar da su tuwaddibu na hunna ku larabtar da su in za ka ce bismillahi wallahu akbar sannan ya bi abin in ka ce bismillahi wallahu akbar zai tsaya ku koya musu farauta ba kurin haka za a saki ba duk wanda ya kama kare sai ya je gun malami ya koya masa yadda za a yi farauta mimma allama kumallahu daga abin da Allah ya sanar da ku min adaba saidi ku koya musu laduba na farauta fakulu فكلوا مما أمسكن عليكم in dai kun koya wa karen ladabin farauta fakulu ku ci mimma amsakana alaikum abin da karnakan suka rike muku wa in qatalahu ko da sun kai bi allam ya ya akunna minhu in dai ba su ci ba zike lafa garin mu'al sabanin karen da ba a koya masa farauta ba fala hidu sai wannan bai halitta ta abin da ya farauto ba wa alamatu wa alaman karen da ya koyi farauta an tartarsilu in zaka fike idza arsalata in ka saka zai tafi watan zajara in ka masa tsawa idza zaraja ya- zai tsawato in ka masa tsawa zai tsawato wata masaka sai kuma zai kama ma farauta wala ya kulu minhu ba zai ci ba kai zai kawo wa kala ma yurahu bihi to kaga za wa akalla mafi karancin ma yurahu bihi zalika yadda za a gane haka salasa maratin kamar sa uku fa in akalta minhu idan ya ci fa laisa mimma amsakana ala sahibiya in dai ya ci ya rage to wannan ba wai kai ya rike ba bai iya farauta ba fala hilla akala wannan in karen ya ci ya bari bai kamata ka ci ba kama fil hadisi sahihaini kamar yadda za hadisin imamu bukhari da imamu muslim wa fi anna sai da sami kaga yi farauta na kibiya idza arsala yayin da ka saka wa zakara ismul an kace bismillah wallahu akbar alayka sayyidul muallimi shi ma farautan kibiya kaman farauta ne na karnuka min aljiwari na masu mikantawa to duk lokacin da za ku saki karen ko za ku je bi kibiyan naku wa zukuru ismallahi alayhi ku ba ambaci sunan Allah inda irsalihi yayin da za ku sake yi wata kula ku ji tsoron Allah ba kar karen da bai iya farauta ba ya farauto muku saboda kuma san abin a ce za ku ci inna Allah domin shi ubangiji sari'ul hisabi sarki ne mai garajen hisabi ranar gobe kiyama daga karfe 11 zuwa karfe 1 an riga an gama komai Mm.
اليوم أهل لكم الطيبات ودعام الذين أوتوا الكتاب هل لكم ودعامكم هل لهم al ma a yau wahila la kuma ɗaya ba Allah ya ce mun halatta muku daɗaɗa al-mustalzat wanda yake mai daɗi wa ɗamun da zina otul kitaba kaga yanka ake nufi a nan ɗa'am eh ai gabawi yahudu kaga yankan yahudu wa nasara da abin da ba nasara ya yanka a cocinsa to hillin ya halatta a gare mu halalun da kuma halal ne a gare mu idan kamar kirsimetin su ya zo sai ga wani makocin ka nan bayarabe ko kuma bayahude ko yana addinin yahudanci ko na nasara malam kana kallo ya je sayo raguna masu kyau guda biyu ko guda uku ya yanka malam ka san su sun iya gyara nama aka gyara nama bayan naman nan suka kankare shi aka dinga yanka gabzi gabzi malam manya manyan yanka suka sulale suka soya aka ya ji mai sosai to kana zaune irin mai dan saukin kai ne ne salamu alaikum malam lafiya musamman hawa you fine ga abin mu fa sallah abincin mu ma mun kawo ma sai ka ce me kayan ka rago ne to sai ka ce jari eh in dai rago ne kurin kuci cin abincin nasu zai sa ku samu zama lafiya ba fitin ba kyama to ran da muka yi layya mu ma muka aika musu su ci domin addinin su akwai bismillahi wallahu akbar in dai addinin nasu suke bi namu bismillahi ne a littafin su ai saboda suna da littafi su ba ba mu juse bane littafin su da aka sauke musu to a littafin su akwai kama sunan Allah a linjila akwai a taura akwai to tunda su halin kitabi ne za mu ci amma ba majuse fegan wanda ba yi da addini wanda bai san yadda zai yanka ba wannan yanka shi ne ba za mu ci ba. shari'a ya yarda da wannan ina fata kun fahimta kirta ne ba ka maka ba yahude ne ba nasara ne kuma ka danki nama ka ci na ka koyi da to tuwon kirta sai ka ci kayan ka ba kon ba ba wanda ya zai ce maka me yasa ka ci tuwon kirista ba mai magana shari'a ne Allah ne ya ce mu ci kuma idan a takwal kake ko a kuras riba kake ko a kalabas ko duk inda kake zaune to in aka yi haka din da kai za ku zauna lafiya da su tun da kaga abin sun fi kai yawa to ganin ka ci abincin nasu ma zai kai wata fitina daban mu ma idan sun zo nan mun ba su su ci in sun ci da mu ma za mu dan saki jiki da su kaɗan shari'a ya dan saki namu mu ci nasu amma pagan wanda ba yi da addini to wannan ne ba za mu ci yankansa ba su ma kuma yankan da suka yi dan gunki suka yankawa sai gina wannan ba za mu ci ba amma dai addinin su suka yanka shari'a ya yarda da wannan ina fata kun fahimta gaba kaɗan kuma ودعام الذين أوتوا الكتاب هل لكم ودعامكم هل لهم نعم والموسنات من المؤمنات والموسنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن موسمين غير مسافين ولا متكذي أقدام والموزنات من المؤمنات shari'a ya yarda bayan abinci wa ma'auri musana na mumini da mu ake nufi ba da fa'ar naman ba ka je ka ga yarinya saliha shine muhsana ma'ana kammalalle yarinya kana zuwa waje da kammalalle yarinya yarinya da zaka tada ita a gidansu malam tana zaune a ƙasa baban da ya rubuta mata allo tana biya allanta irin wannan wannan zamanin ta sune muhsana Eh, tana karantawa aka ce yar wajen wance ta yi sa'uri shekaran ta nawa ne sha biyar yaya aka ce kai ba a bari yarinya nan tana fita fa babanta baya bari kullum gaje karatun da ne in ya biya mata alamun da juma kuma biya mata ga wayiri mata binta Mm, to shine gaje labari to shi kuma wannan Allah ya daka wani irin wannan dan ka samu ka nutsu eh matar ka ba abin da ta sani sai biyayya ga mahaifinta kuma irin wannan su ba ruwan su ma da wani ina son wani kurin da abin da baban su yayi shi suke eh da abin da baban su yayi inda baban su yace wani ne an gama kuma an ka tafi can wajen su gemban nan da haka ne anan ne ake wannan amma dai a can wai yarinya ta ce tana son ka kai baya yoyuwa babu in dai ka je can kurin uba ya ce shi kenan an gama Eh, ba ba- ba- ba ta ma isa ta fara ba fa kurin ka je maganin ma da za ku yi ta yar kallo ce wa za a bai wa yake nema babu ba maganan dai kana so ku gaisa da yarinya ko a kawo ka ganta wannan ya rage naka amma iyayen su za su ce to shikenan mun baka an gama to wannan shine dattijan ta kansa eh amma a gida kuna ta shawo kan yarinya tana cewa wani iwanta ma yayi da kansa ya gagara sai an dauka ana wani dukanta ita ga wanda zai ke to kuma kaga abin ba a fara da albarka ba to irin wannan wanda muke da su a nan su ma haka shari'a ya yarda in ka je gurin babanta ina son wance a kira ka zo gidan babanta ku zauna ku yi fira da ita wance yaya ina zo ne min to ni abin da babana ya faɗa shine kurum ku je ku gama da ka gane ta irin wannan in kun aura kun huta kuma kudin da za ku ba da yar ba fa kowa za ku ba ba ku duba yi mutumin kaman ne in ba kaman ba ne sai ya bata ta sai ya bata ta amma mutum ne kammalalle ba ruwansa da matan wani shi ma ba mai shishigi ba ne to haka ba yarinya kammalalle sai a zauna lafiya amma idan kun ba dan duniya bata ta zai yi yi mana idan zuciyarka daya kurin sai ka gani kuma ba dade ba kwana kaɗan ya je ya ɗauko wannan ya je ya kwaso wannan ya dawo ya je ya kwaso wannan yarinya da ai wata nake so ko kuma suna zaune da yarinyar sai ta zo da waya ce wannan wannan ka kin ga wannan bulluwa ta ce fa wannan ma kaza ce to kuma ita ba ta san wannan ba kuma ka zo ka dinga nuna mata a waya to kaga irin wannan haka ba da yadda sai ta bata ta ku ba mutumin kirki almajiri wanda in ya je gidan ma karatu za a ci gaba da koya mata ta zo ita ma karatun za ta koya to alhamdulillah wannan ya zama ka alba- ba- shari'a ya yarda ku a wurin musa na yarinya kamammiya ku kashe kuɗi mai kyau ku aure ta ku girmama ta don ku samu nutsuwa idan ka aure mace ɗaya kamammiya ya hu hudu wanda ba kamammiya ba akwai nutsuwa in za ka yi bulaguro babu tunani hankalinka a kwance idan ta je gidansu kuma baka da tunani a kanta ka san a gidansu dama kafin ka- ta zo gidanka ma ba ta yawo kuma ta zo gidanka ma ba ta yawo a gidanka za ka ta wani guri hankalinka a kwance gafila ce amma wayayye wanda kai kana zaune da ita yau kana almajiri a irin wannan ranar namu kana zaune da ita ita ma tana zaune akan banci tana wasan tana yaga duniya tana chatin kuma ka aure da tace mai gida ni ma chatin nake yi to kaga wannan ai sai sai dan shatin ya uwa ma wannan mumini kai haka ka aure irin wannan ya za ka yi da ita sai baka zama yanda ake chatin din mamma daga ta ce ita chatin take yi ko chata ne ko chatin ne ba mu sani ba ne to ba irin wannan ba ne kaga wannan shi yasa qur'ani ya faɗa ya ce a tsayi ba ta da tsayi bina الكبيسات للكبيسين والكبيسون للكبيسات والطيبات للطيبين وطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم gani idan irin wani yan zamanin ne wanda zai ga waye a bar ta da dan zamani eh in kuma yan zamani ce da ta waye to hana ta da dan zamani eh amma bayar Allah saliha mutuniyar kirki an yadda da ita to in Allah ya baka ita in irin wannan ne ka aure ta kuma yanzu sai ku tambaye ni ku ce to Allah za ta malam ina irin wannan sai a ce ai yanzu sun fi yawa ma a kana gaba babu yanzu duba mutanen da suke nan yanzu ka duba nan duk wanda kaga ya zo nan ba ya ji ba ai iya wannan karatun da muka zauna nan ka sai ka miƙe kace jama'a cikin nan naku wani yana da ya wani zai ce yana da shi to in Allah ya da tun da dan nan ne to in Allah da za ka ka samu sauki yi mana a nan muka tare mutane ai kaga akwai mutum ɗari uku ko to yanzu wani ya rasa ya wanda kuma ya zo sauraron karatun nan ba ya ji ba kai ma ba ka ji ba to nema a nan kuma in yar taka ce da kai ita ma ka zo ka tambaye mu a nan za mu baka mutanen da suke daidai da yar taka wani tun da yake buka ma baya fita dimin da'ima suna nan suna karatu kuma sai dai ga mutum ya kwana yana tilawa sir malam duk lokacin da ka fito ka ji kurin gungunin tilawa ake wani yayi nan wani yayi nan wani yayi nan diddiddiddiddiddiddi yadda ka san duniya zai tashi in dare ya baka fita yamma da garin nan ko gabar da garin nan kullum za ka je kamar wani abu a sha garin diddiddiddi hayaniya kullum to wanda suke karatu yanzu ka je bukka bayan garin nan muna da bukka ya kusan ɗari biyar duk ga bukkan da ka gani gardin ya fi in kana so a bukkan ka je ka gansu ka gansu in kuma kana so a kira masu sai mu kira masu gardi sai mu ce wannan yayi in ka ce a'a wannan yayi sai da tarbinka mai dubu wallahi sai in ce to kafin tarbinka ya kare har ya kare kai ta lissafi mutane kammalallu sai ka kirga dubu a jiki wanda ya dace da mijin yarka kuma sai a baya shikenan ka huta yarka za ka ganta shiru a natse cikin ikon Allah in ba dan duniya za ka ba ba in amma in ka gama jin yana tafiya da wani dan karamin wando dangele dangele dangele da kai da su ma kai ka yi hankali wani sai abin da Allah ya yi daga baya za ka yi nadama za ka yi nadama za ka yi nadama amma za a daure akuya a daure a gindin magarya in magarya ta zama karami kuma sai a daure ta a gindin kanya yawwa to ka gani irin wannan Allah ya duba wasu mutanen ma ka isa ga zansu wasu ni ma ban san su ba eh wasu kuma har mu zo karatun nan mu tashi wallahi ko magana ba sa yi kuma har a ci abinci wani zai zo garin nan ya wata Allah wata za a je ba za ka ga sun yi magana da mutum ba bakinsa kurin iya inda ka gan shi kuma wani ba za ka san inda yake cin abinci ba ba ka san babu wai agogon nan a ci abinci babu ba za a ci ba kuma ana rayuwa irin wannan irin wannan ya fi kusan ɗari abincin ma da kake gadaran ba sa ci ba kwata-kwata ko ba za a gan su a da'ira ba to kaga irin wannan ya fi gani kuma ga sunan bayan Allah salih yanzu ga barnawi kusa da kai sai na re to ai ka gani yanzu wannan ban taba ganin shi a da'ira ba amma yana fara rubuta Qur'anin sa na farko yake to sai na ga hadiya na ka maka ya ba mu ko banda ma wanda ya koma yake ta yin kayan sa to bai taba zuwa da'ira ya ci abinci ba ruwan a ina suke ci irin su irin su suna nan sun fi dari bayan Allah suna nan in ka zama na Allah sai Allah ya nuna ma na naka in kuma ba na Allah bane ba za a ga na Allah ba mutanen haka za a gani amma daga kaza shi mutane sun boye nasu Allah ma ya boye nasu to ka zama na Allah sai Allah ya nuna maka nasu shi ne mun gaya muku abu a karance ko mu nuna muku abin a aikace in dai dan Allah ne ga layi ga hanya ina fata kun fahimta to Allah ya gane da mu mu dinga kiyayewa mu musulmi mu dinga kaffa kaffa mu almajirai tunda Allah ya mu da karamin karfi to mu dinga girmama namu almajiri ya dinga duba daraja in ya ɗauye su ya ba almajiri shi ma almajiri in yana da ya nemi yar almajiri ya aura tun da yan boko ba su auren namu mu ma ba mu auren nasu to mu yi ya mu ya mu mana yi mana yanzu ka je ka aure yar- yanzu dan bokon yar bokon ka je ka ce mata kai almajiri ne ta yadda ai sai ta ce ai mu ba masu almajiri ne mai kuɗi muke so to tunda ba sa son mu mu bar musu 'ya'yansu su aura kuma dan boko karka yadda kai ma zai auri yarka tunda mu in mun je namu ba za su yadda ba yanzu ka je ka je ka ga in- gidan da boko ya rada ka ce kana son yarsa su ce mu ba ma ba almajiri yar mu ba ma ba almajiri sai a ce "Sa- wani sana'a yake abinda ba shi da sana'a za ta bata karatunta a banza ta yi karatunta na eh, science and technology ta yi karatunta na chemistry ta yi doctorin za ta zo ta bata karatunta a banza kurin a ba almajiri sai za ta yi da iliminta ta je ta zauna ne ta bata karatun ta haka ba ake gani wai in an aura ma an bata karatu to tun da haka ne su bari mai albahi ya aure ta kai almajiri kai kuma karka kai kanka inda Allah bai kai ka ba ka dau yarka ka ba mai karamin karfi kai mai karamin karfi ka zo ka nemi yar almajira ka daina kai inda suke kyamar ka dan kun je gun yan boko ko roko ne.
إذا آتيتموهن أجورهن موسنين غير مسافين ولا متكذي أكدان musanati kuma Allah ya yarda mu auren musana min allazina utul kitaba daga wanda suke mazuwa littafi min qablikum na can gabanin illa lakum an tanki hunna ya halitta mu aure nasu amma su shari'a bai da aure namu ba yanzu kirista duk yadda yake duk yadda kirista yake kar ku ba shi yasa kuka da kar ku ba shi ya dan kwadayin nan naku na san wata ran sai kun aura a kirista a to mutanen kwadayin na ziyayya yi mana mutumin da zaka ji ce malam malam abin nan wani sunan ya bari ne samuwar ko ko ya ne ka zai ka ji ce malam me ka ka aji biya sai na ce da malam malam kuma yanzu wasu wasu ka je gurin fa matan ku fa na aure cewa suke baba me ka yanzu matar ka ta je ta ce da arne baba wannan yanzu inda ya ba za ta bashi ba eh ku gaya mun sunayen nasu mana kamar me ka ko kuma sunday inda zaka je tana cewa wai kari robani wace hali sharon jimen na kari da kama ci ma in karni ya bada kuɗi in jama'ar manzon Allah to su ba duk yadda arne yake ba yadda ya auri irin musulmi ba saboda musulunci shi ne da daraja amma mu shari'a ya yarda mu auri nasu mu mu auri nasu su kar su auri namu ku duba mu gode wa Allah mu auri nasu in kana so babu laifi ka auri nasu in ka je eh, generate eh, church din nan nasu ka je ka tsaya suka fito da suke da kanan sanar sun yoyi nan dinnar kanar ka gani suna fitowa sai ka ce wannan to in ka aura kuma daraja ne ya ce Eh, idan kana da kuɗi arnawan za su hada baki su kai ka ce in ka aure nasu shi kenan kai maganin su Eh, inda yar su a gidanka shi kenan sai shi kenan daga zaran sun fara mitin a gunsa babanta da ya wura ma zai gaya fa ki gaya mijinki fa suna abu kaza fa ko yakin musulunci za su yi za a afka musulmai sai uban ya gaya mata ki gaya mijinki ba mutanen mu suna hire hire fa to kai kuma maza sai ya gaya musulmi su hiriya saboda yarsu tana gidanka eh ba za a yadda a afka ma ba in dai an gaya mata an ce a gaya ma kai kuma tun musulmi ko sai ka sanar da su kaga ba dan yarsu tana gidanka ba to ai ba za ku gane ma kirkin su ba na biyu kuma idan kana da wani shago ko wani ɗaki su fada su balle ma ba za su yi ba domin ita ce a shagon ka bari eh arne sai arne eh amma nan musulmi ne sun sani fada za su yi amma yarsu tana da- shagon tana kula ba yadda za su yi kuma dole za su yi ciniki don ganin yar uwarsa tana gudu to ka ji hujjoji kenan na uku kuma idan ba hakan aka yi ba in baka aura din ba kana can to yar za ta zo gunka ta ce to yaya yau da gobe su matsa ma sai ka nemi yar ka nema Allah ya kona ka to ka aura yau tunda ba ku ga duk wayannan mutanen mu na yamma da suke zuwa kwatakwalin nan ai kaga arna ne kwatakwalin suke zuwa da aura suka yi ai haka yau wato sai arna ya ta zo gunka in kana aiki a garin su ba sa so ka zo da kudin nan arewa kullum za ga yan mata hudu biyar za su dinga zuwa gunka in wannan ba ta yi nasara a kanka ba da dan tsafa tsafanta wannan za ta yi nasara to dole wata ran ka kusanci wata in ka kusanci wata shi kenan kuma ka saba Allah da auren ta kai ba zina bane ba zina bane ka ka hutar da kanka to wannan shine dalilin da yake sa aka ce aura kuma idan ka ki hakan har ila yau su agun su bala'i ne in dai sun tura maka ƴaƴansa ka ki ‘ya'yansa ka ƙi yadda da su ta nan gaba abin da ba zai iya faruwa ba to ka auri ‘ya'yan tasu dan ka zauna da lafiya in ba ka yi ba ma za ka yi zina to tun da za a maza ma ka yi zina da ‘yarsa ka aura ai kaga da an fice gurin ko to shine qur'ani ya mana wannan sassauci dan musulmi su ji daɗi ga dalili saboda zaba amma nan da musulunci ya ƙarfi a nan garin ka auri arniya in ba arnancin ne a zuciyarka ba ka aura a nan ga ‘ya'yan musulmi kala kala suna nan suna wanda kaga yayi ba sai ka wada ba ba kuma babu ba to kaga shari'a bai yadda ba من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن موسنين غير مسافين ولا متشذي أكدا Allah ya ce min qablikum na can gabanin ku halla lakum an tanki wannan idza ataytumuhunna wujurahunna Allah ya ce idan kun ba su ladadakin su shine sadakin muhsinina in zaka aura ka auri kirtan da bata zana shine muhsinina madadan a cikin su ma akwai wanda ba sa zina kakan ba sa yi in gaira musafina ba mazinaciya ba mu'ulini na bi zina bi na ba wanda take bayyana zina ba wala mutakiri aka dan ba wanda za ta rigi dan daki ba a boye su dinga zina ba irin wannan ba min hunna tasirruna a boye bi zina suna zina bihinna da zuwa man yakahurun ومن يكفر بالإيمان فقد هبط عمله وهو في الآخرة من الكافرين wannan ayar me dalili ta yi ta'allaki ne da ayan gaba ka san auren arna in an yi wasa yanzu mutum zai zama arni ai yi mana ai yanzu nan addini zai ja ka yanzu ka wari kirista mutum da yawa ya wari kirista shi ma kiristan zai juye juyawa zai yau da gobe abin da a gidanka masu ka ba ta sallah kana zaune ba ta sallah azhar ba ta la'asar ba ka sa magriba ba ta isha lamarana yanzu ba ta azumi kai yanzu wani namijin na yanzu wanda dama azaman ma tsoron matarsa yake kar ya ce ba ta- ba ya yi ta faɗa ya wari wanda ba ta yi yanzu kana ga shi ba zai bar azaman ba to shi yasa daga yin wancan ayar sai aka maganar ridda Eh, in ba imani ne kai imani ba in ka aura kai ma za ka juya ka dinga zuwa cocin saboda me dalili yanayin ne to a gidanka matarka ba ta sallan azhar ba ta la'asar ba ta magarba ba ta isha ba ta azumin lamarana in an yi kiran sallah da bai ba daya to kai kuma mai kakala ne yanzu ita ba za ta taye ka sallah da asuba ba dama ba kai za ka taye ta ba anya wata rama ba za ka gura bar sallan ba kuwa to ganin wannan ne za ayat ta yi ta'allaki da ayat da ta zuwa baya shi yasa aka kawo maganar rida domin in an shaku da su din dole wata ran za a haƙura ba ka ga wanda suke je ingila suke auro mata basuriya ai ka gan su yanzu da yawa masu kudin haka suke a ingila suke aura wani ba amerika yake aura wani ingila yake aura to bari in gaya ma duk yayan arnawa suke zama yaran in dai musulmi ka je ka auri mutuniyar ingila ko mutuniyar amerika to ran da kuka haifi yaya kuka zo garin nan su yayan arnawa ne shi a ingila ba za ka maza ɗanka ya yi sallah ba yana da dama addinin da ya ga dama zai yi dan amerika ka wura ba za ka maza ɗanka ba zai ce sai ka je yana da dama yaron to yi ne idan kun dawo nan garin gaba ɗaya kun tattara daga can amerika ɗin kun zo kano ko lagos in kun zo kun zauna shi kenan uwar dama ba ta sallah to tun da uwa ba ta sallah ƴaƴanka ma ba ta sallah shine kai kuma idan mun zo da kai kenan kai musulmi ne kenan sai a zo da a zo da kai masallaci in mutum ya zo masallaci sai ya ga duk bai yarda da mutane ba, yana waige waige sai je da ma ya kusan bari in ya zo dungura goshin kudan zai in ya daga yana haka wai kamar wani abu yake tsoro haka bai saba ba shi da ma can ya girma bolo da shi kenan daga an yi sallama kullum sai ta yi tafi sai gan shi kullum tiki tiki da wani dan dan wando da wani karamin kaya sai ya je gidansa ya zauna to kaga ƴaƴansa ba